بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد عباد الله يحتاج الناس في كل زمان ومكان الى من يسوسهم في دنياهم وينظم شؤونهم ويحافظ على امنهم ويرعى مصالحهم ويقودهم إلى بر الأمان لهذا قديما وحديثا اتخذت كل قبيلة زعيما واتخذ كل شعب رئيسا وقائدا أو ملكا أو سلطانا أو أميرا يأتون إليه عند الاحتياجات فعنده تحل المشاكل والخصومات تحل المشاكل والخصومات وعنده يوجد العطاء والكرم والجود فيستغني الفقير ويأمن الخائف لكنهم ليسوا سواء فمنهم فمنهم الظالم في حكومته المعتدي في دولته ومنهم من تجبر وطغى كما تقدم في السلاطين والحكام فقال الله تبارك وتعالى حكاية عن قول فرعون فقال أنا ربكم العالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى وطلب أن يعبدوه قائلا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ومنهم العادل في حكومته المنصف في رعيته كنبي الله الملك داود الذي أدبه ربه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فهكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عباد الله على الحاكم المسلم والسلطان المؤمن ألا يركن إلى قوته وكثرة جنده وتطور صلاحه وسعة ملكه ودول التي تؤيده بل يجب عليه أن يعتز بإسلامه وإيمانه أن يعتز بإسلامه وإيمانه بربه وطاعته وعدم إسيانه وعن طارق بن شهاب قال لما قدم عمر الشام لما قدم عمر الشام أتته الجنود وعليه إزار وعمامة وهو آخذ برأس بعيري يخوض الماء فقالوا له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العز بغيره عباد الله فعلى الحاكم الناجح أن, ينت... أن يتسف بهذه الصفات أولا العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهو أساس الحكم وبه تستقيم الرعية خاصة ما يحدث في أيام الماضية ثانيا الرحمة يرحم الضعيف ويشفق المساكين والفقراء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرعية الظالمة وعلى الرعية العادلة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليك ثالثا الحكمة يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يعفو ومن يعفى ومتى يعاقب ومن يعاقب رابعا الصدق والأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به لا يخدع شعبه ولا يفرض في امانته كما قال كما قال الله تبارك وتعالى خامسا الاستشاره لا يستقيم برأيه بل يشاور اهل العلم والرأي كما قال تعالى وامرهم شورى بينهم كما قال الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في العمر فإذا عزمت فتوكل على الله عباد الله في النهاية يجب على كل حاكم أن يحافظ ضروريات الخمس لكل شعب دولته كالدين والنفس والأقل والنسل والمال لأن الحياة كل لأن الحياة كلها لأن الحياة كلها تدور حول حولها وكل الأحكام تدور في حفظها وتكميلها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce mai ƙarewa akwai ranar da za mu koma ga Allah gaba ɗayanmu Allah maɗaukakin sarki zai tsare mu ya tambaye mu dukkanin abubuwan da muka aikata a gidan duniya bayan Allah kowaɗanne mutane suna da buƙata a kowane zamani a kowane waje a kowane yanki a kowane gari a kowace ƙasa suna da buƙatar wanda zai shugabance su suna da buƙatar wanda zai musu jagoranci wanda zai zama shugabansu a rayuwar duniya wanda zai tsara musu al'amuransu na tafiyar da abubuwa na yau da gobe wanda zai tsara musu hanyoyin da za su samu zaman lafiya hanyoyin da za su ci gaba hanyoyin da za su samu albarka hanyoyin da za su samu walwala da jin daɗi sannan wanda zai jagorance su izuwa inda za a zauna lafiya a bauta wa Allah ba tare da tashin hankali ba tun a da tun farkon al'umma kuma har zuwa yanzu za ka samu kowace ƙabila tana da jagoranta kowace jama'a tana da shugabanta kowane gari yana da jagora kowace ƙasa tana da jagora haka kowace unguwa akwai jagora haka kowane yanki akwai jagora haka ita kanta duniya tana da jagora wannan jagoran ko da ya zama wani sarki daga cikin sarakuna na musulunci wala Allah ko ya zama shugaban siyasa daga cikin shugabannin siyasa ko ya zama wani gwamna ko ya zama wani soja daga cikin sojoji ko kuma ya zama wani farar hula daga cikin fararen huluna amma dai babu wata al'umma ko ƙabila ko gari ko yanki ba tare da samun jagora ba wannan kuma ɗabi'a ce ta rayuwa sunnar Allah ce duk inda al'umma take kai ba ma mutane ba hatta dabbobi sai ka samu akwai shugaba hatta ƙwarika sai ka samu akwai shugaba hatta tsuntsaye sai ka samu akwai shugaba duk wani abu da yake da rai inda suna da yawa sai ka samu akwai jagora a cikin waɗannan abubuwan to barantana kuma mutane wanda ɗabi'a ce tun farkon halitta akwai wannan jagoranci me yasa ake samun jagoranci saboda idan waɗansu abubuwa na buƙatu sun taso ana dawowa ne ga wannan shugaba ana tuntuɓar wannan shugaba ana zama da wannan shugaba domin warware waɗansu matsaloli da suka taso ko raba waɗansu rigingimu da suke faruwa ko hukunci akan waɗansu da suke saɓani a tsakaninsu dole ne a samu wannan ko kuma na abu ya taso na bukata dole a je gurin shugaba domin shi ne zai bayar domin shi ne zai miƙa domin shi ne zai karamci ga waɗanda suke da bukata ko suka shiga cikin wani irin yanayi ta haka ne wanda baya da shi zai samu wanda ya shiga damuwa zai fita daga cikinta wanda yake da bukata za a taimaka masa a wannan bukatar tashi wanda yake cikin tsoro da firgici da tashin hankali da damuwa zai samu zaman lafiya da walwala da jin daɗi to sai dai waɗannan shugabannin ko jagororin ko sarakunan ba lallai su zama ɗaya da na kowane zamani ba ta'ewa shugabannin shekaru aru-aru ba lallai su zama irin shugabannin yanzu ba ba mamaki shugabannin da suka wuce bara ba lallai su zama irin na bana ba ba mamaki shugabannin da suka wuce da za su wuce bana ba lallai su zama irin na shekara masu zuwa ba laisu sawa ba za su taba zama daidai ba a cikin wa'annan jagororin ko shugabannin akan samu azzalumai wanda su ba abin da suka sani sai zalunci a cikin mulkinsu su sai ta'addanci a jagorancin da suke yi sai danna haƙƙi sai cuta sai ainihin wato zalunci suna wuce gona da iri suna yin abin da suka ga dama wannan ya faru ne tun a zamanin al'ummomin da suka gabata duk wanda ya karanta tarihi na al'ummomin da suka gabata zai samu an yi shugabanni irin waɗannan domin an yi manya-manyan azzalumai a duniya an yi manya-manyan kafirai a duniya an yi manya-manyan 'yan ta'adda a duniya kuma sun shuɗe sun koma ga Allah daga cikinsu akwai fir'auna ba a taɓa yin wani kafiri a bayan ƙasa wanda ya wuce gona da iriyai ta'addanci fiye da fir'auna ba saboda duk kafiran da aka yi a bayan ƙasa ba a taɓa samun kafirin da ya buɗe baki ya ce shi ne Allah ba in ba fir'auna ba ko shaiɗan duk shaiɗancinsa bai iya ya buɗe baki ya ce shi Allah ba amma fir'auna ya buɗe baki ya ce shi Allah ne fahashara fanada faƙala ana rabu kuma ya'ala haka ya tara magoya bayansa ya shelanta ya sanar da su ya ce ni ne ubangijin kuma ɗaukaki fir'auna ya yi wannan ya yi wannan filici saboda ta'addanci da jabberanci da wuce gona da iri sannan ya fito ya buɗe baki ya ce ya ayyuhal mala ya ku waɗannan jama'ar ya ku wannan tawaga ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah in ba ni ba ban san kuna da wani ubangiji in ba ni ba wannan fir'auna duk yayi wannan fir'auna ya bude baki ya ce a gina masa wani gini tun daga ƙasa har sama saboda ya hau ya taka dan ya leko ya ga wai akwai ubangiji gaskiya ne ko ba gaskiya bane fir'auna yayi wannan furici an yi irin waɗannan manyan kafirai bayan fir'auna akwai irin su hamana duk waɗannan akwai irin su ƙaruna duk waɗannan sun yi ta'addanci sun wuce gona da iri sakamakon damar da Allah ya ba su Allah ya ara musu dama ta mulki Allah ya ara musu dama ta dukiya Allah ya ara musu dama ta rayuwa Allah ya ara musu dama ta matsayi Allah ya ara musu dama ta lafiya wannan damar da Allah ya ba su sai suka kangare suka yi girman kai suka yi kafirci suka yi abin da suka ga dama suka wuce ainihin wato gona da inda sun yi wannan wannan shugabanni ne da aka yi a baya haka a irin waɗannan zamaninnuka duk ana samun irin wannan shugabanni 'yan ta'adda azzalimai musamman shugabannin ƙasashe irin na turai irin kasashen amerika da makamancin irin wannan kowa ya ga abin da shugaban amerika yanzu yake so ya kulla a wannan kasa tamu ta najeriya na kashe musulmi da cin mutuncin ainihin wato musulunci saboda tsabar ta'addanci irin waɗannan shugaba an yi su sun riga sun wuce daga cikin shugabannin da suka gabata akwai shugabannin da aka yi masu adalci masu tausayi masu jin kai su ma an yi su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabawa da dama yawancin annabawa kusan dukkaninsu shugabanni ne jagorori ne waɗanda suka yi adalci suka ainihin wato yi abin da ya kamata daga cikin irin waɗannan shugabanni akwai annabi dawud alaihi salatu wassalam wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi dawud Allah ne ya rene shi ya tarbiyance shi Allah ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh ya kai annabi dauda mu ne muka sanya ka ka zama khalifa a bayan ƙasa mu muka sa ka ka zama wakilinmu a bayan ƙasa mu muka sa ka ka zama kai zamarin ka aiko da sako a bayan ƙasa saboda haka fahkum bainan nasi bil haqq ka rinka yi wa mutane hukunci da gaskiya kar kai zalunci kar kai ta'addanci kar ka wuce gona da iri yace wala tattabi'ul hawa karka bi son zuciyarka bai dullaka an sabilillah wannan son zuciya sai ya batar da kai daga bin Allah a matsayinka na shugaba a matsayinka na jagora kai hukunci da adalci kai hukunci da gaskiya karka bi son zuciya domin sai wannan son zuciya batar da kai daga gaskiya wannan annabi dauda kenan annabin Allah ne ya jagoranci mutane cikin adalci da tausayawa daga cikin annabawan Allah akwai irin su manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ya jagoranci al'ummarsa cikin tausayi da tausayawa da jin kai daga ciki akwai irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda ake kamanta shi da shugaba mai adalci wanda ake ce masa khalifa na biyar shi ma yayi shugabanci cikin adalci da gaskiya da jin tsoron Allah saboda haka ne ya kushuwa gabanni na wannan zamani ku ji tsoron Allah ko dai ka zama daga cikin waɗancan azzalimai waɗanda baka isa ka kai su samun dama ba baka isa ka kai su ƙarfi ba baka isa ka kai su tattalin arziki ba baka isa ka kai su lafiya ba baka isa ka kai su tsawon rayuwa ba baka isa ka kai su ainihin wato rashin fuskantar ƙalubale ba amma duk abin da suka yi sun yi amma sun wuce sun koma ga Allah da sai dai a karanta labarinsu sai dai a karanta tarihinsu babu abin da ba su yi ba su suna kashewa ma suna rayawa ba abin da ba su yi ba amma labarin su ya wuce haka ko kuma ka zama daga cikin shugabanni masu adalci irin su annabi dawud irin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin manya-manyan sahabbai waɗanda suka yi adalci waɗanda suka tausayawa mabiya waɗanda suka yi abin da suka yi mai kyau wanda ake ambatansu da kyakkyawa yanzu kuma ake musu addu'a shi yasa wajibi ne ga shugabanni kar su kalli kar su karkata izuwa ga wai damar da suke da ita ko izuwa ga wani ƙarfi da suke da shi ko izuwa ga waɗansu sojoji da suke da su masu yawa ko izuwa da waɗansu makamai da suke mallaka ko faɗin mulki ko kuɗi ko jami'an tsaro ko wani ƙarfi na musamman ko kuma su kalli waɗansu ƙasashe masu ƙarfi a duniya waɗanda suke ƙarfafa su wanda suke taimakonsu su rudu da wannan sai abin da za su yi na zalunci su sani wallahi lokacinsu ɗan kaɗan ne kuma za su koma ga Allah kuma za a ci gaba da rayuwa domin ba su isa su kawo ƙarshen rayuwa ba kar su rudu da waɗannan abubuwa kar su yaudaru da waɗannan abubuwa sai abin da suke so akwai waɗanda sun fi su yawan sojoji sun fi su yawan jami'an tsaro sun fi su kuɗi sun fi su mulki sun fi su iko sun fi su magoya baya amma an waye gari sun yi zalincin sun wuce yanzu ana yi musu mummunar addu'a ana tsine musu albarka ana ambatansu da mummuna kuma ƙarshe in suka yi wasa sakamakonsu shi ne wutar jahannama akwai wanda daga cikin shugabanni azzalimai saboda tsananin dukiyarsa sto ɗin da yake ajiye kuɗi makullin buɗe sto ɗin sai an samu ƙarti majiya ƙarfi kamar mutum arba'in suke da iko su daga makullin barantana kuma su buɗe wannan sto ɗin to kaga wannan wani irin girma wani irin guri ne kuma menene a ciki sannan ya girman gurin yake amma an waye gare da labarin shi ake ya riga ya wuce kuma ana ambatan shi da mummuna kuma ba a san abin da zai je haɗu da abin da ya aikata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda aka ce shugaba ne musulmi babban abin da ya kamata ya shi ne ya dinga tana cewa shi musulmi ne ya yi alfahari da wannan musuluncin nashi ya taimaka wa addinin shi ya taimaka wa al'ummarsa kuma ya adalci a cikin jagorancinsa wata rana sai da na'umar Allah ya ƙare yadda a gare shi abu ubaida ibn al-jarrah a lokacin shi ne gwamna a sham kamar ka ce a suriya a yanzu a siriya ta yanzu sai na umar shi ne shugaban ƙasa yana madina sai ji labari an kwato baitul maqdis falasɗin ma'ana baitul maqdis masallacin baitul maqdis ya dawo hannun musulmi saboda haka sai ya shirya daga madina zai tafi sham saboda ya je ya nuna farin ciki da jin daɗi game da wannan nasara da musulmi suka samu cewa yanzu masallacin baitul maqdis ya dawo hannun musulmi sai na umar da ya je ya tinkari ainihin wato garin sham sai suka tarar da wani tafki tun daga kofar gari sai ya sauka daga kan abin hawansa sai ya rike ainihin wato jakarsa a hannunsa ya rike linzamun dokinsa yana ja yana cikin tafiya sai ga gwamnan abu ubaida bin jarra ya fito tare da tawaga an taho domin a tare shugaban kasa da suka suka tare shi a bakin wani tafki sai suka ce da shi ya umar ya shu a matsayinka na shugaban kasa bai kamata ka shiga kasashen a haka ba a ce manya-manyan kafiran kasan nan shiga kana tafiya a ƙasa da manya-manyan azzalumai su ga kana tafiya bai kamata ka yaka ba ya kamata ka koma kan abin hawanka mu kuma mu ja abin hawan mu muna ƙasa kai kuma kana sama wannan shine zai nuna girmanka da kimanka da darajarka da matsayinka sai na umar allah ya kare da a gare shi shine shugaban musulmin duniya a lokacin gaba daya abu ubaida ibn al-jarrah shine gwamna a sham shine gwamna a syria ta yanzu a wannan lokacin amma sai na umar sai ya kalle shi ya murmushi ya ce da shi inna qaumun a'azzana allah bil islam ka sani cewa mu mutane ne wanda allah ya ɗaukaka mu ya karfafe mu ya girmama mu da musulunci ya ce falannal tamisal izza bi ghairihi ya ce ba za mu taɓa neman wata ɗaukaka ba in ba a cikin musulunci ba shi yasa ni ba zan yi girman kai ba ni ba zan yi ɗagawa ba ni ba zan wuce gona da iri ba mu taka a haka mu shiga ƙasar sha wannan shi ne sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi ashe duk matsayinka in kai musulmi ne ka sani cewa duk wata dama da ka samu ka samu ne saboda kai musulmi ne Allah ya taimake ka ya baka to ya kamata ka tuna kai musulmi ne ka ji tsoron Allah ka kiyaye musuluncinka sannan ka kiyaye imaninka kuma ka kiyaye ainihin wato al'ummar musulmi daga shiga wani irin yanayi wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana ya bayan Allah wajibi ne ga shugaba idan yana so ya samu nasara a shugabancinsa ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyar wanda zan ambata duk shugaban da ya samu matsala akan waɗannan abubuwa guda biyar to zai samu matsala a cikin shugabancinsa kuma sai ya samu matsala tsakanin shi da ubangijinsa sannan sai ya samu matsala a duniyarsa kuma sai ya samu matsala a lahirarsa abu na farko da ya kamata shugaba ya kula kuma ya kiyaye wajibi ne duk shugaba ya zama mai adalci babu abin da yake tafi da shugabanci fiye da adalci shi yasa sai ka ga shugaba kafiri in dai mai adalci ne sai Allah ya taimake shi amma za ka yi samun shugaba musulmi in dai azzalimi ne to Allah ba zai taimake shi ba shi yasa har ma imamu ahmad yake cewa da ku ba wa musulmi azzalimi shugabanci gwara ku ba wa kafiri adali shugabanci yace domin shi wannan musulmin shi wannan kafirin adalcinsa zai taimaki kowa da kowa shi kuma wannan ainihin wato musulmin zaluncinsa zai taimaki kowa da kowa ka ma'ana wannan shi kafircin kafiri zai shafe shi ne shi kadai adalci kuma zai hada kowa da kowa shi kuma musuluncin musulmi zai shafe shi ne shi kadai amma zalunci shi ma zai shafi kowa da kowa shi yasa adalci wajibi ne Allah madaukakin sarki yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana yin umarni da ai adalci bayan an yi adalci kuma a kyautata domin adalci shine tushen hukunci da shine al'amura suke zama daidai daga lokacin da aka waye gari kana shugaba baka da adalci to ka sani za ka jefa al'umma cikin wani irin yanayi kuma ƙarshe za a zo a shiga wani irin yanayi shi yasa daga cikin shugabanni na wannan zamani da muke ciki akwai wanda aka bashi shugaban hukumar zaɓe ta yanzu ya fito ya yi rubuce-rubuce yana goyon bayan krista da kristoci duk da cewa shi krista ne amma ya kamata ya zo mai adalci domin ya ɗauka ƙasar nan ba kristoci ba ne kaɗai akwai musulmai ko da nan gaba da yawa ƙungiyoyi sun yi kirin ya cewa ya kamata shugaban ƙasa ya sauke shi saboda alama ba zai adalci ba nan gaba domin ya nuna ga inda yake goyon baya to ya kamata wajibi ne shiga shugaba ya ji tsoron Allah musamman shugaban ƙasa ya kalli wannan abin da mutumin ya aikata wanda yake nuna akwai rashin adalci ga musulmi domin ya yi rubutu akan cewa yana goyon bayan cewa ana kashe kiristoci a Najeriya wanda kuma ƙarya ne ba gaskiya ba ne wajibi ne shugaba ya kalli wannan kiraye-kiraye ya ɗauki mataki akan wannan mutumin domin da alama ba zai mutane adalci ba yayin da ya samu dama saboda haka adalci wajibi ne ga shugaba idan bai bi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi inna Allah ya amurkum an tu'adil amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl duk lokacin da zaka yi hukunci tsakanin mutane a matsayinka na shugaba dole ne kai adalci adalci shine ajja abu inda ya dace kar kai zalunci ka ɗauki wanda bai dace ba ka ɗora ka ajiye wanda ya dace ko ka gabatar da wanda bai dace ba ka mai da wanda ya dace baya wannan zalunci ne a matsayin ka na shugaba idan kai haka Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba abu na biyu wanda ya kamata ga shugaba ya kiyaye dole ne shugaba ya zama yana da tausayi duk shugaban da baya da tausayi zai haɗu da bala'i duniya da lahira domin zai ci karo da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa shugaba mai tausayi da kuma wanda yayi wa shugaba mara tausayi manzan Allah ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a manzan Allah ya ce ya Allah duk wanda ya jibanci al'amuran al'ummata duk wanda ya samu shugabanci kowane irin shugabanci ne tun daga kan shugaban ƙasa har izuwa ciyaman tun daga kan sarki har izuwa mai unguwa duk wanda ya samu wata dama manzan Allah ya ce fa shaqqa alaihim ya tsananta wa al'ummata bai tausaya musu ba maza Allah ce fashfuk alaihi Allah ka tsananta masa Allah ka lalata rayuwarsa Allah karkasa albarka a cikin rayuwarsa wannan addu'a ce manzan Allah yayi ga shugaba wanda baya da tausayi ga shugaba wanda baya jin kai ga shugaba wanda yake tsananta wa al'umma sannan manzan Allah ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi yace ya Allah duk wanda ya jibanci shugabancin al'amarin al'ummata ya tausaya musu ya ji kansu ya kalle su da idan rahama Allah ka tausaya masa Allah ka ji kansa Allah ka kalle shi da idan rahama wannan addu'a ce manzon Allah ya ga shugabanni masu tausayi shi yasa wajibi ne shugaba idan yana so ya gama da duniya lafiya ya je ya haɗu da Allah lafiya to ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya zama shugaba mai tausayi kamar ya zama mai tausayi ga talakawa ya zama mai tausayi ga miskinai ya zama mai tausayi ga waɗanda yake wa shugabanci domin hakan Allah zai cillake shi akan wannan gaban ne nake so shi ma na isar da sako ga shugabannin ƙasar nan musamman akan abin da ya shafi dokar haraji wanda aka riga aka yi ta al'umma ta amince da ita daga baya masana wanda suka bibiyi abin suka sake binciken abin suka tabbatar da cewa an sake shigo da wasu abubuwa na tushe-tushe wanda da babu su kuma an ce ɗaya ga watan nan za ta fara aiki kuma abubuwan da aka fitar da za su zama cutarwa ne ga al'ummar najeriya shi yasa masana tattalin arziki suka bibiyi abin da lauyoyi da wasu daga cikin 'yan majalisu mutanen kirki suka tsaya sai da aka fitar da duk abin da zai iya cutar da al'umma amma yanzu labarin da yake fitowa an sake shigar da waɗannan abubuwan kuma an yi sayinin akan wannan doka to ya kamata shi ma shugaban ƙasa ya ji tsoron allah a matsayin shi na musulmi idan ya zama sanadiyar abin da zai cutar da wannan al'umma ta mu ta musulmai wallahi ba zai gama lafiya ba ya kalli wannan doka inda dama a yi ƙoƙari a ɗaga lokacin amfani da ita ɗin a sake bincikawa a tabbatar da duk abin da zai cutar da al'umma a cire shi kuma abin da zai kawo amfani ga al'umma a tabbatar da shi wannan shi yake nuna kana tausayin al'umma kuma kana tausayin mabiyanka idan kai haka za ka zauna lafiya a cikin mulkinka za ka samu ma'ana taimakon Allah a cikin mulkinka za ka gama da duniya lafiya za ka koma ga Allah maɗaukakin sarki ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku daga cikin sifofin shugaba ya kamata shugaba ya zama yana da hikima duk shugaban da baya da hikima ba zai samu ba zai samu jin daɗi wajen tafi da al'amarin mulkinsa ba menene hikima shine ya san wace irin magana zai sannan a ina ya kamata ya magana sannan ina ya kamata ya shiru ina ya kamata ya surutu suwaye idan sun zage shi zai kula su suwaye idan sun yi zagi zai kamar bai ji ba suwaye idan sun bata shi zai kau da kai suwaye idan sun bata shi zai kula su ina ya kamata ya zama kullun yayi shiru suwaye kamata ya yi afuwa suwaye waɗanda bai kamata a yi musu afuwa ba suwaye kamata a yi wa akuba suwaye waɗanda bai kamata a yi wa akuba ba suwaye ya kamata a kama suwaye kamata a saki suwaye za a kyale su dole shugaba ya zama yana da hikima wajen sanin waɗannan abubuwa hikima shine za ta taimake shi wajen zaman lafiya da waɗanda yake wa shugabanci shine abin da zai taimake shi ya tafi da mulkinsa cikin nasara da samun sauƙi a rayuwarsa amma duk shugaban da baya da hikima bai san inda zai magana ba bai san wanda ya kamata ya kula ba bai san wanda ya kamata ya martani ba bai san wanda ya kamata ya damu da shi ba bai san wanda ya kamata ya kama ba bai san wanda ya kamata ya azabtar ba to wannan yayi ta samun matsala kenan har abada a cikin shugabancinsa ko ba zai samu nasara ba sifa ta hudu daga cikin sifofin shugaba na kwarai shine lallai shugaba ya zama yana da gaskiya da amana kar ka zama shugaba makareci a matsayinka na shugaba ba za ka yi magana ɗaya biyu sai ka yi ƙarya ga talakawanka wannan ba shugaba ba ne a matsayinka na shugaba ka zama mayaudari wannan ba shugaba ba ne duk sai ka faɗi magana goma amma sai a samu bakwai daga ƙarya ne yaudara ne wannan ba ka zama shugaba ba ana so shugaba ya zama tsayayye mai gaskiya in ya faɗa haka ne a bincika kuma a tabbatar da haka ne wannan shine abin da ake bukata da shugaba kuma ana so shugaba ya zama mai amana shugaba kare zama maci amana ko mai wasarere da amana ya tsara amanar mutane ya tsara amanar kansa ya tsara amanar dukiyar al'umma wadda Allah ya bashi dama yake jagorantar ta haka ya kamata ku baya gaba Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku ku bayar da amana ga ma'abuta amana duk wanda yake amana ce a bashi amanarsa duk wanda yake ya cancanta a yi masa wanda bai cancanta ba a kyale shi duk wanda ya kai a ɗora shi wanda bai kai ba a soke shi wannan ita ce amana ya kamata shugaba ya zama haka amma kar ka zama baka da amana ka janyo wanda bai dace ba ka yi watsi da wanda ya dace ka yi magana da wanda bai dace ba ka yi wannan ba daidai ba ne shugaba ya zama mai amana kuma shugaba ya zama mai magana ɗaya ta gaskiya to idan yi haka zai samu nasara a cikin al'amuran shugabancinsa sifa ta ƙarshe daga cikin sifofin da yake sawa shugaba ya samu nasara shine shugaba ya zama mai shawara duk shugaban da baya shawara da mutane zai samu matsala wajen tafi da mulkinsa kuma shawara ta gaskiya da yawa shugabanni suna ɗaukar masu ba su shawara amma sai ka samu da yawa daga cikin masu ba da shawaran nan suna komawa 'yan bambadanci da maula ba za su iya ba da shawara ta gaskiya ba saboda suna jin tsoron kar su faɗi ra'ayin da ya saba wannan shugaban idan har ba za a faɗi ra'ayin da ya saba nashi ba to menene amfanin a bayan shawara din idan shi kadai ya san komai zai iya komai to ai ba bukatar daukar masu bada shawara ana daukar masu bada shawara ne saboda a nuna maka shi ma shugaban gajiyayye ne ba wanda ya isa ya tafi da mulki shi kadai ba tare da masu bada shawara ba sai Allah Allah shi kadai shine mai iko saboda me domin Allah shine ya alamu man khalaq Allah shi ya san duk wani wanda ya halitta ya san manufarsa ya san daga ina yake ya san ina zai je ya san me ke faruwa a yanzu me zai faru idan an jima gobe me zai faru Allah kaɗai ya san wannan wanda ya san wannan baya da buƙatar mai bashi shawara amma wanda bai san gaibu ba baka san abin da ke faruwa yanzu haka a cikin garin dutse ko a birnin kudu ko a kyawa ko a jahun baka sani ba sai an baka labari baka san abin da zai faru bayan sallar la'asar ba baka san abin da zai faru bayan magarba ba to ashe kana da buƙatar masu taimakonka su ne masu baka shawara wanda za su hango abin da bai dace ba ce ga abu kaza ya faru a gyara wanda za su ga abin da ya dace su karfafe ka su ce abu kaza ya yi kyau ya dace a ci gaba da yi wannan shine shugaba so da haka dole shugaba sai yana yin shawara ba ba a taɓa yin shugaba kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya fi so tun da aka yi duniya fiye da manzan Allah a lahira ma ba wanda Allah zai so fiye da manzan Allah sallallahu amma dubu matsayin manzan Allah shi aka aiko da alqur'ani amma sai da Allah ya bashi umarni ya ce wa shawurhum fil am manzan Allah in abu ya taso ka tara sahabanka ku shawara haka Allah ya ce manzan Allah ka shawarce su ku tattauna su baka shawara fa iza azamta idan kuka yanke abin da za ku yanke za ka aiwatar to fatawakkal ala Allah sai ka dawo ga Allah sai Allah ya taimake ka haka ake son shugaba ka zauna da masu baka shawara kowa ya faɗa shawararsa sai a yanke in aka yanke abin da aka yanke ko da wannan abin ya saba ra'ayinka ai kai dan adam ba dole ka san abin da zai amfani ba a cikin masu baka shawara akwai wanda ya fi ka ilimi akwai wanda ya fi ka hankali akwai wanda ya fi ka wayewa akwai wanda ya fi ka tunani akwai wanda ya fi ka shekaru akwai wanda ya fi ka hangen nesa kai kawai Allah ya zaɓe ka ne ya baka mulki amma waɗansu sun fi ka ashe idan ka buɗa to za ka amfana daga shawarwarin mutane da dama sai ka ga mulkin ka yana tafiya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake so haka Allah ya sifanta mana manzon Allah da sahabbai ya ce wa amruhum sura bainahum al'amarin manzan Allah salamun da sahabbai zama ake a tattauna a shawara idan an yanke sai aiwatar da abin da za a aiwatar to da aka duk shugaban da yake so ya sami nasara a cikin mulkinsa to ya zama yana da masu ba su shawara amma ka sani manzan Allah ya ce duk shugaba yana da masu ba da shawara kala biyu haka annabi ya ce ya ce manzan Allah ya ce wasu masu ba da shawaran mutanen banza ne dole kuma za ka same su manzan Allah ya ce wasu masu ba da shawaran mutanen kirki ne sai manzo Allah ya ce Allah ya tsare ku daga masu ba da shawara lalatattu shi yasa duk shugaba zaka same shi da bitsana guda biyu dole sai ka yi taka tsantsan in an baka shawara ba za ka ɗauka kai tsaye ba sai ka tsaya ka bincika ka tabbatar da wanda abin haka ne ko ba haka bane domin waɗansu masu baka shawara ba mutanen kirki bane haka manzon Allah ya faɗa waɗansu kuma masu bada shawara mutanen kirki ne to duk shugaban da ya sifantu da sifa ta bada shawara zai samu nasara a cikin mulkinsa a ƙarshe ya bayan Allah wajibi ne shugaba ya kiyaye wa al'ummarsa waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko dole ne shugaba ya kula da addinin al'umma dole ne ya kula da addinin al'umma a kiyaye al'umma addininsu yadda za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce ayi abu na biyu dole ne ya kiyaye musu rayuwarsu dole ne shugaba ya ɗauki mataki akan tashe-tashen hankula da kashe-kashe da ainihin wato gurɓata kaiwa mutane hare-hare dole ne shugaba ya tsaya gwargwadon ikonsa ɗauki mataki akan wannan akan wannan ne shi ma muke ƙara kira ga shugabannin su ta tsoron Allah su kalli yanayin da ƙasar nan take ciki da kuma jihohin da ake samun tashe-tashen hankula a ɗauki matakin da ya dace musamman ga Maiduguri ana ganin abu ya riga ya wuce ƙunar bakin wake to yanzu gashi jiya abin ya sake faruwa wajibi ne shugabanni su kalli wannan abin su ga menene ya kawo wannan abin domin a ɗauki matakin da ya dace domin Allah maɗaukakin sarki ya kare kuma ya kiyaye abu na uku dole ne shugaba ya kiyaye hankulan al'umma duk abin da aka san zai shigo ya bata mutane hankula dole na ɗauki mataki akan wannan ashe shugaba dole ne sa ido akan miyagun ƙwayoyi akan shaye-shaye da ake yi don a ɗauki mataki a hana matasa da mata shaye-shaye saboda hankulansu su zama hankula ne masu kyau wanda za su iya yin tunani mai kyau wanda za su iya yin ilimi don su amfanar da al'umma abu na hudu dole ne shugaba ya kula da mutuncin mutane kar ya bari ana fasikanci ana zinace-zinace ana lalata wani ya shigo da wani jinin da ba nashi ba shugaba ya kula da wannan abu na biyar dole ne shugaba ya kula da dukiyar al'umma dukiya da ita ake gudanar da al'amuran rayuwa idan aka bar abin a buɗe wannan ya wannan ta'addanci wannan ya wannan zalunci wannan ya wannan kwace wannan ya wannan kidnapping ana ta karɓar dukiyar mutane to ƙasa ba za ta zauna lafiya ba kai ma ba za ka ji daɗin tafi da al'amuran mulkinka ba waɗannan abubuwa guda biyar su ake kira ad-daruriyatul khams wanda su ne matakin farko da shugaba ya kamata ya fara kulawa da su game da waɗanda yake wa shugabanci idan ya tsare musu waɗannan Allah zai taimake shi Allah zai sa albarka a cikin shugabancinsa domin rayuwar gaba ɗaya tana gudana ne kan waɗannan hukunce-hukuncen duk suna tafiya ne a kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali